ya kawo mana rana ta lahadi ashirin da shida ga watan ramadan hijira da nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai ranar da ta kuma goma sha biyar ga watan march watan uku dubu da ashirin da shida muna cikin sura da biyu a jirgin surorin alkur'ani ita ce suratul juma'a sura ce da aka saukar da ita bayan hijira shi yasa ake kiranta da almadaniya kuma tana mana bayani cikin manyan darussan da take so mu fita da su ko mu koya kuma ma'aikata shine أن العمل بما أنزل الله يعلي درجة الناس yin aiki da abin da Allah ya saukar to yana daga darajar mutane a matakin ɗaiɗaiku da matakin al'umma ko taron jama'a karamin taro ko babba suna da wannan daraja wa tarku al'amalu bi wa tarku al'amali bihi yudilluhum kuma barin aiki da abin da Allah ya saukar na gadarwa da mutane kaskanci wa yukallifuhum al-mashaqqata wa yukallifuhum mashaqqatan fawqa al-'adati bila fa'ida kuma ya tilasta wa mutane shiga wata irin wahala da ta wuce tunani to za mu tashi a aya ta biyu wallazi ba ta lummiyin rasula a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim huwa allazi ba'atha fil ummiyin الْمُرْسَلِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
بسم الله الرحمن الرحيم Allah madaukakin sarki ya ce wallazi ba'atha fil ummiyina rasula Allah shine wanda ya aiko wa ummiyai ko ya aiko fil ummiyina a cikin al'ummar da bata iya rubutu da karatu ba sune al'arab sune al'ummar larabawa wal ummiyu wanda ake ce ma ummi shine allazi la yaktubu wala ya karahu wanda bai iya karatu ba naka rubuta mashi aka ce ya karanta ba zai iya karantawa ba sannan in ka ce ya rubuta shi kuma da kanshi wani ya karanta har ila yau ba zai iya ba shi yasa mana ta ila ya rubuta wala ya karahu kitaba ai wala ya rubuta shay'an anil huda sune wanda ba su san komai ba na abin da ya shafi shari'a ba abin da suka sani na maganar shari'a wannan a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama shi daraja ne an aiko shi zuwa ga waɗansu mutane da ba su iya karatu da rubutu ba to shi fa shi ma kuma an aiko shi zuwa ga wanda ba su iya karatu da rubutu ba shi ma kuma bai iya karatun da rubutun ba allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya ummi waɗannan mutanen da suke bin wannan annabin manzon da bai iya karatu ba bai iya rubutu ba shi a wurin shi daraja ce aiko shi zuwa ga al'ummar da ba ta iya haka ba daraja ce wasu ayoyi a gaba za su yi ishara zuwa ga wannan a matsayin kima da daraja ga annabi sallallahu alaihi wa sallama don gashi ya zo ya tsara annaban da aka aika zuwa ga al'ummomin da suka iya karatu da rubutu shi da aka aiko shi wajen ummiyai wanda ba ilimi ba karatu ba gane abubuwa kuma ya zo ya tsara kowa wala ya rikuna shay'an min al-huda ai aka aiko masu da rasula wani manzo minhum daga cikin su ai min jumlatihim daga gamayyar su wa min nasabihim daga nasabar su wa ummiyan mithlahu kuma aka aiko masu manzon nan ya zama ummi irin su wa zalika aqrabu ila sidqihi wannan yafi kusa zuwa da agaggata shi fima ja'a bihi cikin abin da ya zo da shi وهو محمد صلى الله عليه وسلم شيني محمد إلى دامنتين الله ثبت أغريش cewar da ya minhum daga cikinsu ba bare ba ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum wani mun mu ne muka kawo muku wani manzo da ya fito daga cikin ko ya fito daga mafi darajar cikin ku azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rahufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim to Allah madaukin sarki ya aiko da wannan manzon daga cikin su yatlu alaihim ayati wannan manzon yana karanta musu ayoyin Allah ayoyin shi Allah na cikin alqur'ani wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su yutahhiruhum min ash-shirki yana tsarkake su daga shirka saboda wanda yayi mashi ima wanda yayi imani da shi to ya shiryu wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin wa innaka latahdi ila siratin mustaqim qur'anin nan da yake karantawa a cikin bin shi akwai shari'a inna hadhal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwa wannan alqur'anin yana shiryar da mutum zuwa ga hanya mafi zama daidaitacciya to wa yuzakkihim yana yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويحملها على ما يسيرون به أذكياء قرآن nan yana daukar mutane ya kai su zuwa ga inda za su zama masu basira masu kaifin hankali min haisul aqaidi ta wajen aqida wanda bai iya qur'ani ba za ka ga koda aqida yake da ita koda ya jingina ta ga ta musulunci za ka yi ta ganin barakana za ka yi ta ganin tukka da warwara za ka yi ta ganin kamar hankalin shi bai da hankali zai zai ce maka Allah nan guda ɗaya ne manzan Allah nan guda ɗaya ne shi ya gaya maka haka har yana mazurai ma yana zazza da ido cewa haka karatun yake to amma can in ka ci gaba da bin shi kafin a gama wannan episode din tunda abin kamar yin comedy ne ko to kafin a gama wannan zagayen sai kuma ka ji ya ballo wata magana cewa idan an je lahira Allah sai ya bi ta hannun shehun shi sannan zai lallashe shi sannan ya shigar da wasu ta hakka gare to yanzu ina waccan magana da ya faɗa cewa Allah shine ala kulli shay'in qadir tukka da walwala to barankada ma ce rashin addi rashin bin samun shiriya daga mabubbugar ta gaskiya sai ta mai da shi wani rudaddan rudadde shine abinda malai yake nufi a nan wa yu'allimuhumul kitaba shi wannan manzon bayan ya zo yana karanta musu alqur'ani kuma yana koyar da su littafin alqur'ani wala hikima kuma yana koyar da su hadisai mafi yawan malamin tafsiri anan suka ce alhikima anan hadisi yake nufi musamman aka hada ta da alkitabu in kuma aka kawo ta tsuranta ita kadai to tana daukar ma'anar ilimi tana daukar ma'anar imani tana daukar ma'anar musuluncin da aka bamu wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katira wanda aka bashi addini wanda aka bashi shari'a to wannan mutumin an bashi alkhairai masu girma yace ma fihi min al-ahkam mecece to sunna sunna ita ce bayanin abin da ke cikin alqur'ani da hukunce hukunce a cikin suratul ma'ida Allah madaukakin sarki yana cewa wasariqu والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم to Allah ya ce da barawo namiji da barauniya mace ku yanke masa hannuwa kuma a larabci iya wuyan hannun nan zuwa haka ana ce mashi alyadu duk da cewa yana da sunan shi na yanka amma sunan shi na family hannu nan ma in ka matso zuwa nan ka hada haddanan da shi ma yadu ne tare da cewa nan yana da sunan shi na yanka amma sunan shi na iyali duka hannu ne sannan daga nan zuwa har nan din shi ma na ce mashi yanzu sunan shi na yanka amma yana da suna na nan ana ce yana da sunan shi na yanka a ce mashi kafada amma yana da sunan shi na family na iyali shi ma hannu to sai ka tambayi wanda ya ce ba ruwan shi da hadisi to na za yanki sai ce to ai in aka ce dai hannu a kasar hausa sai ka ce yi shiru yanzu ka fara bayani kenan ka hana annabi da aka ba qur'anin yayi kai kuma kana bayani tunda larabcin ka bai nuna ba ka dawo kasar Hausa kila dan kana kusa da daura ko daura ta malam Musa ta san mutushin Hausa in dai da mulki da isa ko ku aka sa ku hau bisa ba ku tsayawa baya amma yanzu je mana da larabcin ne kuma karka kawo maganar kowa faɗa mana ayar da ta ce ga inda za a yanki tunda dai nan hannu ne nan hannu ne nan hannu ne in ka ce duka ko ina za a iya yankewa da Allah ba zai haka ba Allah ba zai haka ba shin aka yanke nan ko aka yanke nan ko aka yanke nan wane ne zai gaskata maka Allah gafurur rahimun ne ai bayan ya gama kawo ayoyin yanke hannun kuma ya kawo ayoyin cewa idan barawo ya tuba a ƙarshe ce kuma shine gafara ne mai gaske to ina ya nuna tausayi shi ne a yanke iyalan da annabi zo sai bayani ce iyalan za a yanke shi kenan mun huta to dole sai an hado da alkitab alqur'ani kuma sai an zo da alhikma sune hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan aqidar ta qur'ani zalla tsohuwar aqida ce da mulhidan duniya ke daukan nauyi bayan kansu bane sa su ake yi ana ba su makudan kudade kamar yadda aka kafa wasu miyagun aqidu aqidar qadiyaniya wanda ake ce musu yan ahmadiyya wanda har qur'ani suke da shi abinda zai baka mamaki gaba ɗaya qur'ani a ingila aka rubuta shi a ingila aka buga shi kuma ita gwamnatin ingila su suka bada kudin wato suna san addini amma ba sa san na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai na wani ba indiye mara mutunci mara kunya shine zai ce wai waccan ayar da muka wuto jiya wa mubashshara bi rasuli yati min ba'd ismuhu ahmad wai shi yake nufi bayan idan ka karanta tarihin shi koban shi ne ahmad din shi ba shi wani ahmad shi sunan shi mirza ahmad gula to amma ka san aboko da fasikanci irin na boko sunan fer sai aka juya sai a ce ahmad mirza gula amma asalin sunan shi shine mirza baban shi ne Ahmad to ya aka yi ya hau sunan baban shi kuma daga hawa sunan baban shi kenan wato abin ma kenan laƙabi ma ake bi laƙabi ake bi da ce to tunda ko laƙabi ake mu za mu ƙara maka da wani suna a can ƙarshe za mu ƙara maka da alkalbu kare don kare ne mara kunya mara najasa to kai ma sai mu ƙara maka da Ahmad Mirza Gulam Al-Kalb ko Al-Khinzir Aladi ko Al-Khunfusa kungura kashi naka aje turare ba zai zo wurin ba sai yara sun yi kashi sai kaga ya je ya gayyato family and friends saboda shi sakarai ne na jasa kawai yake ne to haka suka kafa bahaiya suka kafa tuhuriya suka kafa shi'a ma su suka kafo ta tun karnin farko na sahabbai sun karnin sahabbai karkashin abin na abdullahi ibn saba ibn sauda al-yahudi duk wanda mubara gida sai ga su suke kafa ta in ka saurari wata doguwar hira da aka yi wadda mala albani yayi da professor eh abin nan ojobi dauda ojobi tsohon sakataren kan na farko sakataren kan na farko na Najeriya farfesa masanin shari'a masanin economics phd shi wajen goma ya je vatican yawo digirin digirgir a theology daga ƙarshe kuma ta tabbata ya gane gaskiya ya watsar masu da addini ya watsar masu da raye-rayensu ya ce duk tsallan ya yi har ma yaba bible ɗin wata fassara mai ban sha'awa ya ce ai ita bible wanda bai gane sunanta ba ne yake riƙe ta a ce asali in ka gane me take nufi so take ka riga mata bai bai bai bai sai ka wurgar da ita za ta sai daga ta bude bul shikenan bai bul ba ya ba hadisi fasara mai kyau kuma a hada zikiri ne ba dama ka ce bai sani ba yana nan da yana fafatawa a yana da littafi yana da littafi dan karami islam in the bible musulunci a bible ya ciro alwala ya ciro tsarki ya ciro taimama wankan janaba wankan haila sallar juma'a duk wannan ibadu manyan nan har wannan azumin rufe jiki mace ta rufe jikinta dan a kiristanci ma ya fi tsanani al'amuryar mace al'aura bai kamata mutum kirista ta rika magana a titi ba ko shago ta je sai dai ta nuna ko ta rubuta gashi ko siri ɗaya ka a gani balantana cinya ya yasa da lahira za su iya fuskantar azaba biyu ne duk da su Allah ya riga ya gama mana bayanin su addaluna ne ko da jahilci suke yi amma mutum ya tsaya ya karanta da kanshi za ka ga ya gane to ba makawa sai mutum ya hada alkitabu was sunnatu to wa yu'allimuhumul kitaba yana koyar da su alqur'ani haka annabi ya rika nakana wa sahabbai alqur'ani wal hikmata da hadisai ma fihi min al ahkami wa in kanu min qablihi duk da sun kasance kafin zuwan manzan Allah qabla maji'ihi sallallahu alaihi wa sallama da fi zalalin mubin suna cikin bata bayyanannar bata ba abin da suka sani wannan ayar ta tabbatar da cewa an aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wata al'umma ummiya asalin kalmar al'ummiya shine wanda ya girma ya taso akan yadda mahaifiyar shi ta haife shi ko gidan farfesa aka yi haihuwa jinjirin bai iya karatu da rubutu ba ko gidan alaramma aka yi haihuwa jinjirin haihuwar yau bai san bihin ba to wanda ya girma a haka har ya girma bai san bihin ba shine ummi wanda bai iya bai iya karantawa bai iya rubutawa in wani ya karanta to na ga wata fassarar ummi da Dr. Usman Al-Khamis yayi yana nan da rai shi shine mawallafin littafin nan Hikmatun min at-Tarikh shi da aka tambaye shi yana cikin karatu sai yazo kan kalmar ummi sai yake cewa shi abin da ya fahimta kuma kamar yadda yazo su malamai yana cewa al-ummi shine mutumin da bai iya karanta Fatiha ba kenan me yake so ya faɗa a rage ma wannan kalmar faɗi domin in kace wanda bai iya karatu da rubutu ba abu na farko da zaka tambaya to wanda bai iya karatun alifun ba'un ba amma ya iya na abcd yanzu shi ba ummi bane a kaida shi ummi ne amma a waccan ma'anar mai faɗi shi ba ummi bane in dai a yankin shi akwai wanda za su iya karanta turancin da zai rubuta ko kuma shi zai iya karanta turanci ko hausar da wasu za su rubuta a waccan ma'anar mai faɗi shi ba ummi ba ne to amma yanzu ana maganar ummi a shari'a ta ce to ummi a shari'a shine wanda bai iya karatun fatiha ba karatun fatiha za ga yadda malamai suka ba shi kula da muhimmanci sosan gaske na cewa idan mutum ya zo kada ya kuskure a ciki na ga wani malami kamar mutumin misra ne musa adu nasir Musa Ado Nasir ya rubuta wani littafi ya bashi suna Al-Aqaqul Waqi'a fi qira'ati suratil Fatiha lil a'immati wal mamumina wal ulama'i wal qari'in abinda zai baka mamaki zallar rubutun yayi shi ne kawai akan tantance kurakuran da muke yi a karatun Fatiha Muhammad ibn Musa Ado Nasir sai da ya kawo kurakurai biyu. fatiha mai aya bakwai mu musulmi muna kurakurai 100 bayan mutum ɗaya mana yake biyu. kai kana ɗaya wancan na ɗaya har a haɗa kurakurai biyu. abin da ya fara da shi shine abin da alimamu jazari ya fara da ya zo maganar tarƙiƙi wa raqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran taqima lafzil alif ka hamzu ko ka hamzi alhamdu a'udu ihdina Allahu thumma lamu lamu lillahi lana yace harufa guda guda a Fatiha karka kaurara su wa raqiqan mustafilan min ahrufi harufan nan guda da suke da siffa ta tarqiqi ka raqqaqa su wa hadaran taqima lafzil alif duk harufan da suke da siffa ta istifal ka raqqaqa su kada ka zo ka kaurara harafin alhamza na alhamdu suka ce alhamdu aka ji wani ya fara da gaske a shekariya ne wace ka kaurara ka hamdi alhamdu ko kuma a uzu a uzu min a kasiranta ita alhamdar kasiranta ta da kuma ihdina sarkuzo ihdina a kasiranta ta ka hamdi alhamdu a uzu ihdina allahu sun malamu lillahi lana kamar lafazin sunan al'alif ko alhamza da ke cikin allahu to ita ma ka siranta ta haka ya kawo wa'annan abadan shi yasa suke cewa idan mutum bai iya karanta fatiha ba to shine ummi malamai suka ce wanda bai iya karanta fatiha ba ko kuma wanda yake karanta fatiha da kurakurai kafin a faɗin hukuncin suka ce za a raba su gida biyu kurakurai a fatiha kala biyu ne akwai alkhata'ul jali babban kuskure ba misali yanzu kawai sai zai ce siratal ladina an'amtu alaihim hanyar waɗanda ni ne masa ni'ima ya kwace kujerar Allah wannan sallar shi ta baci shi ma tashin bata yi ba wanda suka bi shi ma su saki illiman ne a kai shi wata kwaleji ya koyo karatun fatiha ko da daga alamtar kai ba zuwa nasu ne sai ya zo ya ci gaba ai dai sallah ta yi ko kuma ya wata'un din kasara siratal ladina na'amti ke kenan yana ma magana da wata mace ko uwar gidan shi kila wata hajiya ce ko wata distinguish shi ma nan kuskure ne wanda bai yi ba dole sai mutum ya kiyaye akwai kuma kuskure ya kafi shine kai ayi kuskure cikin abin da babu damuwa ana iya yafiya kamar yanzu misali sai zo ya ce alhamdulillah oh ya kaurara alhamda kuskure ne amma bai bata ma'ana ba inda wanda ya fi shi iyawa a jagorancin sallah a cire shi a sashi in kuma cire shi zai zama masifa to sai a haƙura sai ya zauna haka ko ko mutum ya je ya cakuɗa riwayoyi guda biyu a lokacin da yake karatun abin nan ɗin shi karatun fatiha kan misali da mamu shafi'i da ya zo babi da ya kulla akan fatihatul kitabi ko ummul kitabi sai yake cewa wa maliki yawmiddin rawihi nasiru wa inda siratin wa siratu li qumbula bi haythu ata wa zaya shinan sadan ashimma lada khalafin wa shimum li khallada lawala wa maliki yawmiddin muna da karatun maliki muna da maliki to shi da yazo sallar shi raka da farko ya karanta maliki yawmiddin da ya dawo raka ta biyu sai ya karanta maliki yawmiddin kaga maliki malamai biyu kawai suke karatu da wannan cikin qur'ani guda goma da al-imamu nafi'u da al-imamu asim ibn abi najud al-kufi wanda muke karatun hafsu da shu'ba da riwaya da qira'ar shi sai kuma da Imam al-Kisai wanda yake da Abu al-Harith da kuma Hafsun ad-Duri waɗannan maqra'un guda biyu su kai suka karanta da Maliki yawmiddin sauran qurra'u guda goma a guda takwas duka maliki suka karanta sai za ga masu warshu da masu qalu da ma kowace qira'a in ka cire Asim da qira'ata Kisai wanda kowanne yake da riwayoyi guda biyu wannan hafsu da warshu wannan abul hajj da hafsu da duri to in yazo yana irin wannan takudawa ko kuma kalmar as-sirat wa inda sirati was-sirati li umbula kalmar sirat ana iya karantawa da sirat da sadu ana iya karantawa da sirat da sinu ana iya karantawa da ishmami sirat wani wurin yace sirat wani wurin yace sirat wani wurin yace sirat sallashi bata bace ba duk tunda kowane da ya ji ko ya hada bata yi ba ba haka ya kamata ba in zaka yi riwaya daya kai in zaka yi qira'a daya kai ce yasa Saudiya da su doka suka sa ta kasa gaba daya e duk inda zaka yi limanci a kasar da riwayar Hafsu zaka yi musu karatu kana yin warku kafin ka gama asuba ne raka a dole ka takaru sauke karati ka san anan Najeriya ne tace to sai me dan sun sauke ni ana je a Saudiya ba haka bane paket ɗinka na da kyau eh limamin kamfu salawat a ƙauye miliyoniya ne ɗan gata ne ce sa da an sa doka ko lasifikan ya lalace ba zai karya ba muku yanzu da shugaban ƙasa zai fito ce to a najeriya a yi ta karatun hafsu magaribar an jima wani da gangan zan yi ƙumbul eh an canzan aimar da da za a yi ma saboda ba a miƙa mashi ba kuma yana da gaskiya ba miƙa mashi komai ba ku da kuka je baro ku da addinin sai an gama ya ce ma muku ya haƙuri kun ji ni ina ta jaye-jaye ko kun ji ni ina ta wakafat ko riwayar hamza to kaga su can akwai dokoki to lallai kan wannan ma'anar da dr hamis usman usman alhamis ya kawo na cewa al'ummi shine mutumin da bai iya karatu da rubutu shine mutumin da bai iya fatiha ba ma'ana ce mai kyau wannan na nuni kenan mutum kokari ya ga cewa ya iya karatun Fatiha yadda ya kamata wannan siffar da aka baiwa annabi na cewa shine al-ummi allazina yattabi'una annabi ar-rasul annabiyya al-ummiyya Allah madaukin sarki a suratul ankabut a suratul ankabut yake cewa dama mu muka bashi wannan littafin a matsayin wanda bai iya karatu ba wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminik idan lartabal mufsidu wama kunta tatlu min qablihi min kitab kafin mu saukar maka da alqur'ani ya rasulullah mun san baka taba iya bu baka iya ka bude wani littafi ka karanta ba kuma wala ta kuntuhu bi yaminika ko baka iya rubutu da dama ba wannan ayar malamai suka ce dalili ce da ke nuni an fi so a yi rubutu da dama kar ka zama ba hagu sai a lalurar da ba yadda ka iya yara suna tasowa a yi ta ƙoƙarin kwaɗaitar da su su yi da hagu kar ka damu da maganar da amerikawa ke cewa wai ba masu ba hawai ko wai galiban wai yan baiwa ne lefti dan baiwa ne ka a Najeriya ba za ka iya canza wani harafi mu wata baiwar ta saka ce wani laftin in yi haka anil yamini wa anil shimali izin ya kara a dama ya kara a hagu to kaga ina amfanin hagun shi ayi mu dai ayi ayi rubutun nan da dama yaran ka in kaga wani ba hago ne in ka hana shi da karfi ba zai hana ba ka kwadaitar da shi ne kace duk da kai rubutu da dama ka zo ka rabi biskit tun yana yi tun yana ce hagun na bacci sai ga ya dawo dama Ahmad ibn Hanbal ya ce mun fara karatu ba dan Allah ba dan mu dan samu wani abu da za a toshe yin ciki a ƙarshe Allah ya ce kai karatun nan dole a yi shi da ni ya juya shi ya zama da shi shikenan to shi ma yaro ya fara dan biskit din da ce shi yaron nan ko an ce miji abu dan Allah baya yi bai da laifi me ka fahimci zai yi dan shi eh zai iya yi dan 20 20 ba ta 20 20 din yadda man nan ya tashi shi ma ka zauna ka ce to farashin kaya sun ta tashi a shaguna daga 20 20 kun koma 30 30 wata na ka kai su 50 50 to haka haka wata na kana zaune za su shigo maka sun fara biyan bashi eh sun kai gabar da za su kawo yanzu sun wuce wurin da za a ba su Allah madaukakin sarki shine ya aiko da wannan manzan a matsayin wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba shi kuma ya zama mafificin annabawa na wa'akarina wa'akarina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim yace wa'akarina minhum akwai kuma wasu jama'a daga cikin ku wannan a karkashin waccan ayar kafin mu ci gaba tun a jahiliyar larabawa gaskiya akwai wanda suka iya rubutu da Allah ya ce wallazi ba ta fi da ummiyina rasula ba wai yana nufin Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallama ga al'umman larabawa wanda duk cikin su ba wanda ya iya rubutu ba haka yake nufi ba a ya aiko shi zuwa ga al'ummar da da yawan su ba su iya rubutu ba idan ba haka ba waraka ibn nawfal ya iya karatu ya iya rubutu malami ne in ba haka ba sayyidina Umar ya iya karatu ya iya rubutu sayyidina Usman ibn Affan ya iya karatu ya iya rubutu Abdullahi dan Mas'ud ya iya karatu ya iya rubutu sayyidina Abi Bakr tun kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya karatu shi ya iya rubutu haka su Ali dan Abi Talib da suka zo daga baya su ma da sun iya karatu sun iya rubutu suna nan da yawa wanda suka musulunta hatta a cikin kafiran akwai wanda sun iya karatu sun iya rubutu kaga waraka ibn Nawfal bai rikiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai abin nan ba karbar addinin kai tsaye lokacin da aka aiko shi ba to Allah ya ce wa afarina minhu akwai kuma wasu jama'ar daga cikin su bayan waɗancan ummiyan da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin su lamma yalhaqu bihim to akwai waɗansu mutanen kuma lamma yalhaqu bihim lam yalhaqu bihim ba su haɗu da su ba da lamma da lam duka suna kore fi'ili mudari'i ne a lokacin da ya wuce muka ce dakala ya shigo yadda kuli yana shigowa kaga yana shigowa yanzu yake aikin kenan to idan ka sa mai yadda kulun nan fi'i abin nan harafin lam ko lamma sai ka cire harafin rufu'ar da ke kan lamun sai ka sa dauri daga nan ma'anar sai ta juya sai ya zama bai shigo ba tun kafin ka fara magana ba maganan yana shigowa amma ya daina shigowa ba haka bane ana amfani da lam don kore fi'ili mudari ana amfani da lamma bambancin su guda ɗaya ne ko akalla guda ɗaya in ka ce lam yadahun bai shiga ba lam yalhaqu bihim bai riske su ba kana maganar bai riske su ba kafin ka fara magana amma kila kana cikin magana kuma ya riske su in ka ce lam yadkhulul baita bai shiga gida ba kana nufin bai shiga gida ba kafin ka fara magana amma mai yiwuwa kana cikin magana ya shiga gida amma idan kai amfani da lamma ita ta fi waccan karfi kenan lamma ya dahul bai shiga gida ba kafin ka fara rubutu a kafin ka fara magana kuma har kana maganan nan ma bai shiga gida ba so da wannan ayar wa akharina minhum akwai waɗansu cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama lamma yalhaqu bihim su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba su haɗu da su ba ko su mutanen ba su iya riskar sahabbai ba shekaru ba su haɗa su ba falala da daraja ba su haɗa su ba aiki da biyayya da haɗuwa da annabi duk ba su iya tarayya da sofi sabiqati wajen rigaya wal fadli da falala fil islami a cikin aiki wa hada nafi wannan korewar mustamirrun da'iman dawwamamme ne tabbatacce ne cewa mu da muke rayuwa a yanzu ba za mu iya riskar sahabbai ba saboda sun tafi da wasu falaloli masu tarin yawa na ɗaya sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama ido da ido na abin da babu shi a yanzu babu shi a yanzu radiyallahu anhum Allah da annas sahabata radiyallahu anhum domin sahabbai Allah ya yarda da su lam yalhaqahum wa lam wa la yusawihim fi sha'nihim la yalhaqahum wa la yusawihim fi sha'nihim ahlun min at-tabi'in babu wani mutum da ya iya riskar su a falala ba wani mutum da ya iya daidai da su cikin sha'ani na addini cikin tabi'ai wala min man ba'dahum ko kuma cikin wanda ya zo a bayan tabi'ai falmanfiyu huna abinda aka kore anan ghairu mutawakkil husuli abinda ma ba zai yiwu ya faru bane wanda imalul lima yadullu ala sigirakin nafi fil azmani al mustaqbila kuma wannan na nuni ga cewa an kore dukkan an yi amfani da abinda ke nuni da aka amfani da lamma kenan ya kore duk abinda zai zo bayan su hatta bayan saukar ayar shi yasa ba amfani da lamba dan kada a ce kila bayan saukar ayar wasu sun zo amma da aka amfani da lamma ya kore samuwar su har bayan saukar ayar wa huwa shi Allah al-azizu mabuwayi ne al-hakim mai hikima fi mulkihi wa sun'ihi a mulkin shi da aiki shi yarfahu mai yasha'u bima yasha'u yana daga darajar wanda ya ga dama da abin da ya ga dama wal iktisaru ala sahabati takaituwa akan sahabbai wa man ba'dahum da waɗanda suka zo a bayan tuhumut tabi'una su ne tabi'ai kafin fi bayanin fadlin sahaba wannan ya ice mutum wajen bayanin falalar da Allah ya yi wa sahabbai almabu'usu fihim annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin su ala man adahum akan wanda ba su ba mimman bu'isa ilaihim daga cikin waɗanda aka aika musu da manzo kenan al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga yan gabanin su sahabbai su suka fi kowace al'umma daraja shi annabin shine mafificin kowane annabi daga annaban Allah to al'ummar shi ma haka kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahadul kitabi lakana khayran lakum da an kitabi sun musulunta da abin ya zai musu alkhairi wa amanu bihi kuma da waɗanda suka yi imani shi min jami'il insi wal jinni daga cikin aljanu da mutane ila yawmil qiyama har zuwa ranar qiyama duk wannan falalar ta shafe mu da anna kullu qarnin khairun mimman qablahu mimman yali domin kowane karni karnin da zai zo a bayan shi to shi na gaban ya fi falala yanzu karnin da muke rayuwa a ciki mun fi na bayan mu falala kuma na gaban mu sun fi mu falala wasu malamai sun ta tattauna nan suwaye wa afari na dinnan aka ce waɗansu mutane ne waɗanda a daidai lokacin ma ba su ba ne ba halicce su ba kenan ba su amma kuma nan gaba za su zo su musulunta su yi addini yadda Allah yake so su ji tsoron Allah su yi takawa su bi Allah su yi da'a sai Allah ya daga darajar su su kusa da wa'inta an ce akwai hadisi da ya tabbata cikin sahih bukhari wata rana yana da sahabbai suna kewaye da annabi gamayyar sahabbai masu yawa sai annabi sallallahu alaihi sai aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah ga wannan wa afari na minhum lamma yalhaqu bihim su wane ne Salman al-Farisi na kusa sai taba shi ya dafa kafadar shi yake cewa jama'ar wannan mutumin su ne ake magana a ayan nan jama'ar wannan mutumin law kana al-imanu inda surayya latanawalahu haula'i wa qaumuhu annabi yace da za a dauki imani a dauke shi akai can wajen tauraruwar surayya duniyar kamar Venus kenan jama'ar mutumin nan saboda tsabar san imani sai sun tafi sun cimma wannan tauraruwa to sai malamai suka ce to yanzu wannan maganar me take nufi kenan mutanen Farisa kawai ake nufi malamai suka ce san ba su ake nufi su kare ba abin da ya sa annabi ya buga misali da salmanul farisi a wannan majalisa da annabi ya wannan bayani shi kadai ne wanda ba balarabe ba kenan da a ce suhaib ar-rumi yana wurin a matsayin bature ko wanda ya fito daga yankin turai da shi za a fada da bilal na wurin a matsayin shi mutumin habasha bakin fata to shi ma da shi za a yi misali ne kenan abin da annabi yake nufi wa akhari abin da nake nufi wa akhari na minhum lamma yalhaqu bihim hadda mu duk mun shiga waɗansu jama'a ne da Allah bai azurta su da zama sahabbai ba amma sun rike addini kam kam to sallah ya daga darajar su sai ya kusantar da su da sahabbai wata na annabi sallallahu alaihi wa sallama an ji yana cewa inna fi aslabi aslabi aslabi rijalan rijalan yadkhuluna aljannata bighairi hisab ya nuna sahabbai yace a tsatsan tsatsan tsatsan tsatsan wasu a cikin ku ana mataki uku kenan a tsatsan ƴaƴanku da tsatsan ko tsatsan ƴaƴan ƴaƴanku jikoki kenan da tsatsan ƴaƴan jikokinku har kai gaba akwai waɗansu mazaje da za su fito ta wannan tsatsan saboda tsabar bin Allah ya dakhuluna aljannata bighairi hisab za su shiga aljanna ko ba hisabi ba hisabi ba azaba to kenan in mutum yanzu yayi aiki yadda ya kamata yayi aiki sallah madaukin sarki zai iya kallon shi sai ga ya samu babbar daraja shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljanna akwai waɗansu mutane da manyan waliyai manyan annabawa da salihai da mutanen kirki nagartattu da waliyai suna hango su a aljanna can koli yadda ka san mafi kankanta tauraruwa har suna sha'awar ina ma da su ma su ne a wurin sai sahabbai suka ce ga ya rasulullah wannan matsayi da kake nunawa ai sai dai annabawa yace to wallahi ba kuma annabawa bane ba annaba bane ba manzanni bane yace wasu mutane ne da ba ma mu hadu ba amma kuma suka ji Allah da aka ji aljanna sai aka kai su aljannatin can sama can koli firdausi kenan wadda ita ce a'alal jannati ko a'alal jinani sannan wa awsatul jinani firdausi ita ce mafi kololuwar aljanna da mu za mu roka shi yasa annabi ya ba mu satar amsa tun kafin ranar jarabawa yace mun daga hannu za mu yi addu'a mu roki firdausi kada ka daga hannu ka ce ya Allah ko ya dai kace aljanna wannan ba ladabi ga Allah shi yasa ma annabi yace kada ka daga hannu ka ce Allah ka gafarta mai in ka ga dama kai kana ka girma Allah ko ka ci mutuncin Allah annabi yace to an fada maka Allah akwai me yasa shi ko ya hana shi ne ai wanda ake da me yasa shi da me hana shi ne ake kamun kafa ka zagaya ta can ka bi ta can ka zo neman rance da to alalin dai da yanayi in zai yi wa ana ga babu takura a iya bani wannan kaga mutum kenan amma Allah in ka zai tambaye roke ki gaban ka gani قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون saboda haka har yanzu kofa a buɗe take na bayi mu kenan mu samu daraja madaukakiya wanda Allah zai rifkar da mu da wasu daga cikin waɗanda suka gabata saboda falala daga gare shi dan ya cika wannan alƙawarin da yi sai ce zalika zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim sai zalika fadlullahi wannan abin da ya faru falalar Allah ce yu'tihi man yasha yana bayar da wannan falalar ga wanda ya ga dama annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda aka ambata tare da su tare da shi wallahu dhul fadlil azim Allah ma abucin falala ne mai girma fa min fadli yana daga falalar Allah irshadu man yasha'u minan nasi shiryar da wanda ya ga damar ya shiryar da shi daga cikin mutane fa yuwaffiquhu littiba'il huda sai ya dakar da shi gaban shirya sai ga wani mutum a karkara malam ba boko ba arabiya ai haka ake cewa ko ba kudin sai talauci sai kauyanci da gidadanci amma ya haddace Qur'ani ko da ke haddace Qur'ani ba ce ba arabiya ba ko amma sai ka zo binni ka ga wani a kasashen duniya in kuna hira zai ce maka tsibiri ɗaya ne daidai ba saboda tsabar wayewa yana nan ma yana shirye shi don zuwa duniyan ma tafiyar wata 20 da 36 ne ko nawa ne zai je dan wo ziyara ya sai wani fenki a can Elon Musk zai kai shi ya garo wurin ya sa Bitcoin da foundation zai turo hoton architecture ne plan plan na gida kaga tsabar wayewa amma in ka zo kuma sai ka cin ma an ka ce faɗa sunan sai ka ji sunan arrani to kaga shi wanda bai samu lagar Allah ba zaman shabin ni bokon shi dukiya wayewa zirga-zirga mu'amala kaiwa da komowa international connection dukkaninsu wa kadimna ila ma amilu min amalin fadanna fa ba'an mansura yanzu wancan ba gidaja ya ga wannan wanda in ya shigo binni sai awa bakwai ya kata tsallaka titi wai yana da can in masu mota suka hango shi za su tsaya su fito su lallace shi sannan ya tsallaka shi ya da ci wai haka ake yi ya ga a burtali a ƙauye kamar haka ake yi zaje mai ba kawai burtali daban labi daban titinmu na yan binni daban in ka fada a ginciye wani ya dauke ka da mota amma aka yi rashin sa'a dan hajiya ne ko lati bai da shi ku je kotu ba ka da kudin lauya a yi ta turanci kai Allah ya isa ce ka bada hakuri kai malkali to an buge ka kuma an ce za ka biya kudin diya kai ma alƙali Allah ya sai ya ce zai kai ka gidan yari dole sai ka ba da hakuri kafa bakwai ina da ke kai kauye to kaga duk kauyancin ne in ka sani in kana bin ni ba za ka yi ba to wannan falala ce ta Allah thumma abin nan yusnihi bid darajati da ula fi dunya wal akhirah sannan sai biyu dan tarmashi da darajoji a nan duniya da lahira in ba ya shiryar da mutum kenan duk wani musulmi yana da wani abu na karama da daraja a nan duniya da wanda ba musulmi bai da shi wannan ayar na cikin ayoyin da malamai suka yi maganganu a kan da Allah ya ce zalik wannan zalikin kuma na ta koma zalika shin za ta koma ne kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wasu suka ce eh kanshi za ta koma mecece falalar da aka yi mashi da Allah ce zalika fallullahi annabi sallallahu alaihi wa sallama bai iya karatu ba bai iya rubutu ba aka aiko shi ga al'ummar da ba ta iya karatu ba ba ta iya rubutu ba kuma ya zama shugaban manzanni cikin su akwai wanda sun iya karatu sun iya rubutu aka aika su zuwa ga wayayyu da suka iya karatu suka iya rubutu amma ba a ba kowa jagoranci ba sai shi zalika fadlullahi yutihi man yasha na daya na biyu suka ce ita al'ummar da aka aiko annabi a cikinta jahilar al'umma ce amma albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafi dukkanin al'ummomin duniya daraja to shi ma zalika fadlullahi yu'tihi may yasha na uku aka ce mu da muka zo daga baya baka ga annabin nan ba baka haɗu ba baka yi jihadi tare da shi ba baka taimake shi ba baka bada sadaka ko ta kwandala ba a gidauniyar da ya bude baka ga wanda ma suka gan shi ba wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya kai ta faɗi duk baka gan su ba amma kuma a ɗauke ka a ɗaga darajarka a haɗa ka da su ga gidan shi ga gidanka kai wannan zalika fadlullah yuki mai yasha to sai suka ce duka ukun za su shiga to da ka mu kanmu muna cikin wannan aya kuma an mana falala kwarai da gaske shi yasa kar mutum ya damu a ce ga wane kaga fa wani na wuri kaza yana wuri kaza fa daga Allah da aka bari kenan kai kuma ka gode wa Allah Salman al-Faris haka yake fade wannan ma zada ni sharafa wa izza wa kittu bi ahmusi ata uthuriya taquli ta ta kaulika ya ilahi wa an arsalta ahmada li nabiyya yace daga abin da ke sa in ji ni ma babban mutum ne a duniya wa kintu li aqusi ala usurayya ina jin ma saboda buwaya in tako tauraruwar surayya dukuni ta ta kaulika ya ilahi shiga ta irin cikin maganganun nan kawai in Allah ce zalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u wannan man din kawai sai kaga Allah ne ya faɗe ta kuma ni da kai muna cikin ta to ba gara a cire sunan ma a gidan gwamnati ba a ban ma'ana duk da wani zai iya cewa kai a dai hada biyu go na dan su mai fada ka ce dan fada wai ga ka ga annabi yace ba zan wai ga ba ina wai ga za a cinye manta na bari dai in na kamo bai wuce ba zan wai goyin kai idan su mara rabo kenan ai kaga annabi zai kace to ya rasulullahi to kuma ayi ban addu'a kama kifaye ya ce to je ka an hore maka sai kai kana ta kama manyan kifaye amma shi tunda bai da rabo wani sai ya ce shi gara rubuta sunan shi a can payroll salary and wages commission a cire sunan shi a kundin Allah a sama ta bakwai sai mala ya ce min sharri naili da ula yana daga sharaɗin samun ɗaukaka da ilimi wal amali bihi da ilimi da aiki da shi wa man wajada ilma wanda ya samu ilimi wa lam ya amal bi muktazahu bi aiki da abinda ilimin ke hukuntawa ba zada hul ilmu mashaqqatan fil hayati ilimin zai kara mashi bakar wahala da kuncin rayuwa a nan duniya wa yasiru da jahilu afdala minhu har ma jahili putik ya fi shi falala fal yahudu lamma tara kula amala bit taurati yahuda lokacin da suka aje aiki da taura wa lam yu'minu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba su imani da muhammad sallallahu alaihi wasallama ba daraballahu bihim masala Allah ya buga wani misali da su liya'iza had liya'iza hadhihi al-ummata ana shirki da'ibi dan Allah ya wa'azantar da wannan al'ummar da cewa kada su koyi da shi فقال يجي مثل الذين حملوا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين Allah ce masalul ladina hummilu tawrata misalin wadanda aka dora masa aiki da taura kulli kul amalu biha kulli kul amala biha aka wajabta masa aiki da taura kuma lam yahmiluha sannan suka kiyarda su aiki da taura lam ya'malu bima fiha min na'atihi sallallahu alaihi wa sallama suka kiyarda da abin da ke cikin attaurar da gaske akwai bayanin sifar annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa idan ya zo su imani da shi falam yu'minu bihi ba su imani da shi ba wala bil ahkamil maktuba biha ba su imani ba su aiki da hukunce hukuncen da ke rubuce a cikin wannan littafi na at-taura ba min al-awamir wan nawahi walam ya'malu biha allati kamathalil himari misalin su kamar misalin jaki ne yahmilu asfara da yake dauke da littafai masu amfani al-asfaru jam'i ne na as-sifru asifuru kuma shine littafin da aka rubuta abubuwa masu fa'ida a ciki yasa za ga da larabci in ka dauko bible na larabci za ga na sifuru takwi sifuru asifuru littafi na takwi kaman genesis shine takwin din sai a ce littafin genesis littafin wane ne littafin matthew to duka shine sifur jam'in shi asfara asfaru kamar da limari ya hamilu asfara kamar da misalin jaki ne da ke dauke da kutuban littafai fi ilimin a cikin wani ilimi fi adami lintifa'ihi biha wajen rashin amfanuwar shi da wannan littafai wa fi hamlil mashaqqati wat ta'abi da kuma wahalar banza da yake sha ta daukar littafa na daidai shi ba ruwa bane ballantana ya sauke ya sha ba abinci bane ballantana ya sauke ya ci sannan idan aka je aka sayar ba shi za a ba kudin ba iya wahala dai jakiya wa damsul basirati da dodewar basira da annal himara domin jaki abladul hayawani shine mafi dolancin dabbobi fa kusa bi zikri sai aka ke bace shi da ambato li annahu fi gayatil gabawa saboda ana so ne a nuna maka mafi dolanci a halittun Allah a mutane yahudawa ne amma za su fito maka da siffa ta wayewa bi isa masalul qawmin ladina kazzabu bi ayatillah sir da wannan misali na mutanen da suka karyata ayoyin Allah waɗanda suke gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama aw bi tarkil amali biha ko barin aiki da su la'anna tarkal amali bil hukmi domin barin aiki da hukuncin da Allah ya saukar takzibul lahu karyata wannan hukuncin ne ko karyata mai hukuncin ne wal maqsusu bil dhammi mahdhufun taqdiruhu hadha al masal wallahu la yahdi al qawma zalimin kuma Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalumai sune alkafiri na kafirai wannan wani misali ne Allah ya bayar abadi na tasbihi kamar yadda malaman balaga ke cewa in muka lura za mu ga an kwatanta yahudawa da jaki a karkashin abin da suke ce mashi at-tashbihu tamthili tashbihi muna ana raba shi zuwa gida biyu ta wajen yawa ko rashin yawa akwai tashbihul mufrad shine inda ka dauki siffa daya a cikin wanda kake kwatancin da shi ka siffanta wanda kake kwatantawa da ita kamar yanzu ka zo ka ce zaidun kal asadi fil quwwa zaidu yana da karfi kamar zaki yanzu siffar karfi kawai ka aro daga zaki banda gajarta banda yanayin jiki banda kafafuwa hudu banda dabbanci banda rashin waye ban duk a karfin kawai ka dauko sai kwatanta wannan to wannan tashbihi ana ce mashi at-tashbihul mufrad amma nan wurin ba tashbihi mufradi bane tashbihu ne tamthili shi tashbihi tamthili shine ka dibo sifofi daya biyu uku hudu biyar sai ka zo da su duka sifofin sai ka zuba tsana to suka ce in ka kalla jaki in aka dora mishi kayan littafai na daya littafan nan ba su da amfani a gare shi dan ko ya bude ba zai iya karantawa ba na biyu suna cutar da shi saboda shi aka dora ake ta lodin su zai kai su inda shi ba wani amfani da wannan lodin zai iya mashi kama kuma a haka yake daukar su yake kaiwa da komowa da su bayan shi yayi zafi ya kuje shi ya menene ba wata gajiya da zai kenan jikin shi na gaya mashi in an sauke littafin kuma ba zai iya karantawa ba har ya gano hukunce hukuncen rike jaki har in me shi yazo zai saba mashi ya tuna mashi yace mai gida a taurar da ka dora ma ran nan ko a littafin nan da ka dora mujalladi na biyu shabi na sha hudu to an ce mai jaki ya rika mashi kala ba kama ba zai iya ba sannan littafan nan ba abinci bane da jaki zai sauke ya ci ya koshi ya dora saura to su ma yahuda sai kwatanta su da haka na ɗaya an ba su attaura duk da cewa attaura su ne amfani ce a gare su amma tunda idan su ya rufe a wurin su ba ta da amfani to sai aka yi tarbihi na sifa abin nan sifatun muta'addida mutaza'a min mushabbahin bihi zuwa ga shi wanda aka yi tasbihi da shi akwai irin wannan misalin da Allah ya bayar a cikin alkurani na wani bawa shi ma da aka bashi ilimi yake aiki da shi watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawi walau shi'ina la rafa'nahu biha ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون misalin wani mutum da aka bashi ayoyin Allah suna cewa Bil'am ibn Ba'ur an bashi ilimin at-taura ya haddace ta amma fa atba'ahu shaytan saboda tsaban lalacewa sai shaytan ya sauka daga shugabancin matar da mutane ya nada shi yace oga ka bi ni iyawa kai na ga sai ka tara 100 lokaci guda ka kakkabe in sati ina bin goma shida na zanzarewa ai kai ne ciyama ciyaman ciyama da safe zai ce to yau ina zamu balla eh yau ina zamu ayoyin ne ko hadisan ne magana ne musan ne ko magana Allah ne to sai shaitan ya gane ya fat ba hu shaytanu fa kana min al-gawin Allah ce walau shi ina da mun ga dama na rafa ana biha wallahi da mun daga darajar shi da wannan ilimin da muka bashi walakinahu aqala da ila al-ardi sai dai ya nemi ya dawwama a kasa yace shi ba zai bi Allah ba ya dora kamar in ka bi Allah ma gajeren kwana kake yi sai dawo ya bi duniya wata ba hawa ya biye wa sauran shi Allah ce fa masalu misalin shi kamar salil kalbi kamar kare ne kare shine wahalalle a dabbobi in ta hamil alaihi yalhas in ka dauki sanda ka bi shi zai talallaga wa in tatruku yalhas in ka yalhas zai talallaga shi kare kullun gajiyayye ne wahalalle ne a neman hutu yake da haka Allah yana buga misali irin wannan nan Yahuda an buga misali da jaki da su wanda ma da cike bayani yake cewa shine mafi lalacewar dabbobi dan gara kare ma gara kare kare na daukar training da horo na abinda jaki ba zai iya dauka ba jaki baya iya dauka to sai ce faman arafal haqqa wanda ya san gaskiya wa taraka al'amal bihi ya bar aiki da ya tafi huwa zalim wannan mutumin ya zama azzalimi wannan ma kana til yahudi yayin da yahuda suka kasance indahum kitabun at-taura suna da littafin at-taura dunan nasi koma bayan mutane ya rauna an fusa mu auliya Allah sai suna ganin cewa to ai su yanzu waliyan Allah ne ba su kadai aka ba littafin at-tauran nan ba to ai ko ni aiki da shi ko ba sai aiki da shi ba sai sun shiga aljanna wa illam ya'malu bima unzila fi ko su aiki da abin da aka saukar a ciki ba kaga wannan shine aqidar yan haƙiƙa ko masu dariƙun sufaye kaga suna ba da wasu irin misalai wasu misalai marasa amfani cewa in dai ka shigo dariƙar su wa may yuhibbuni wa may yarani fi jannati da kulli bila buhtani duk wanda ya so shi ko ya ganshi ko kafiri ne sai shiga aljanna sun ce fir'auna da Allah zai mai ilhama ya so barhama duk wancan alƙawarin da Allah ya cikin ɗaruruwan ayoyi sai Allah ya canza shi ba ga diwani shi haka yake cewa ba yace ana zuwa lahira manzon Allah gaban shi zai zo ya durkusa yana magiya wai ya sa shi a list ya sa shi a list za ga wani malami na wani matashi a Kano da ya yi ɗariƙar sosai wani mai dubin isa ya dawo yanzu yana ta kwance masu zani a kasuwa ɗan cikin gida ne a da ɗan cikin gida ne ya ce duk wannan abin da gaske ne suna nan kuma a littafansu suna nan a littafansu da an rubuta to yahuda ma su suka fara wannan shi yasa daga wancan profesa dauda ojobi ya ce shi yana da tabbas lokacin yana sakataren kan a matsayin kuma international kirista ya san yadda tarihin yadda aka zo da sufanci daga da'irar yahudawa take aka shigo da ita don alalata musulunci ce ka karanta da kyau bai da bambanci da abin da ke cikin injilar new old testament da abin da ke cikin new testament to allah ya turo mala'ikan mutuwa ya karɓa rai wani mutum ya bi mala'ikan zai shiga rufin sama ta ɗaya za a buɗe mashi gate ya ci kwalar shi ya kakkaba kwandon rayuka aka je aka faɗa ma Allah ya ce kyale shi wannan mutumin fitinanne ne zai iya bata mana duka tsarin da muka yi wannan yana na jahir ma'ani ko da so ko kuma kace a abin nan jami'u karamatul awliya wa fadlihim na yusufun nabahani ya kawo wannan magana tsara wannan littafi ne mai mujalladai guda biyu me bambancin wannan da abinda aka rubuta a Old Testament cewa wata rana annabi yaqub Jacob kenan musamman yan akidar Jacobite ya je ya nemi Allah ya bashi wani abu Allah ya ce ba zai bashi bai ci kwalar Allah suka dosa kokowa da Allah tun hudowa rana har faduwarta Allah dai bai iya kayar da Annabi Yakub ba shi ma Annabi Yakub bai iya samun sa ya kayar da shi ba to sai can dab da rana za ta fadi sai Annabi Yakub sai kayar da Allah sai ya shake shi sai Annabi Yakub ya ce me Allah ce me kake so yace na ce maka da kaza da kaza da kaza yace to an baka sai Allah ya so ka sai ya daga shi ina na New Testament or Old Testament a New Testament kuma annabi Isa da suke sawa a kura suke ta zai dauke su ya tafi mulkin sama shi suka tsinewa ya kubutar da mu daga la'anar shari'a wannan ma zan iya tuna ayar in ka duba Farantiyawa ta daya chapter 3 verse 13 zuwa 14 15 suka ce annabi isa ya kubutar da mu daga la'anar shari'a wai Allah ya shirya zai tsine ma kowa sai annabi mu isa sai ya zo ya ce Allah ba haka za a yi ba ya aka yi to da ya zama la'ananne a madadinmu sai Allah ta nabi isa ce Allah duk tsinuwar da za ka yi wa mabiyana ni kai makita wai dama an rubuta tun a littafan baya duk wanda aka gicciye la'ananne ne yanzu ko annabi isa bai faɗo wacce magana ba tunda dai an yi crossfire din shi la'ananne ne tana nan a new testament to me bambancin na nan new testament da na can old testament da na can a jahar ma'ani da jami'u karamar lauriya duka ɗaya ne a raina allah bai isa ba tushen ɗaya ne dama manufofin da hanyoyin isar wanne ake shan bambam wanda ya gabatar da sunan musulunci wanda ya gabatar da sunan christianity wanda ya gabatar da sunan yahudanci to yahuda su suka fara wannan iya shege suka ce to ai su ƴaƴan Allah ne su na kusa da Allah ne su zababbun Allah ne ko ba ta yake littafin Allah ba aljanna za su shiga shine kul ya ayyuhal ladina hadu Allah ya ba su amsa قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين Allah ya ce kul ya ayyuhal ladina hadu ya rasulullah ka faɗa musu ka ce ya ku yahudawa ku saurare ni ku ji in za'amtum annakum awliya'u lillah in dai kun riya cewa ku masoya Allah ne ku waliyan Allah ne zababbun Allah min dunin nasu koma bayan mutane to Allah ya ce da Allah ku yi abu daya fatamannawul mauta ku burace mutuwa in kuntum salihina in kun kasance kuna da gaskiya cikin abin da kuka faɗa Allah ya aiko ya ce a ce musu in dai kun yadda ku ne nahnu abana'ullahi wa ahibba'uhu ko ku burata kawai a zuciyar ku ce to tunda ku zafin Allah ne ku mutu kuma wallahi suna cewa sun zaba duk za su mutu annabi ya yi haka da su Abuja ya yi haka da kafiran Quraish a Makka kufaru Quraish Abu Jahal ya zo ya ce wallahi duk da na ƙara kama Muhammadu a Ka'aba yana sallah ya ce sai na zo na take wuyan shi na karya mai wuya an aka za ka faɗa wa annabi annabi ya ce na rantse da Allah duk radda ya wannan yunkurin mala'ika ta murde shi da aka je aka faɗa wa Abu Dhar sai ya ce ya fasa mutumin nan ba dama ne in ya faɗa sai ya yi annabi ya ce su so yake annabi ya ci da kafirin Quraysh ce in kuna ga abin da na zo da shi karya ne ku kira ƴaƴanku in kira ƴaƴana ku kira matanku mu zo mu zauna mu yi addu'ar Allah ya tsine wa makaryacin cikin mu kuma Allah ya kashe shi matasa mata suka ce a rana haka ce to a sa ku je ku yi da suka je suka samu manyan suka ce ba ku da hankali kurosi dangin hauka yaro kare ka san wannan mutumin kuwa kuna yin wannan abu ba za ku kwana ba sai suka da suka ce mashi an fasa san ba za ta yi ba to su ma yahuda sai annabi ya kira su ce to ga wani sako kun cika duniya da cewa ku ne masoya Allah Allah ya ce ku burace mutuwa ko a zuci ne suka ce ba zai yi ba to shine Allah ya bada ansa wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydi ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين yace wala yatamannawnahu abada har abada ba za su taba buratar su mutu ba bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayensu suka aikata min kufrihim bi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi da kuma kin aiki da suka yi da abin da ke cikin at-taura al-mustalzimu li takdhibihim wanda yake tabbar ko li kadhibihim wanda yake tabbatar da cewa sun yi ƙarya fa zalamu bi zalika wallahu alimun biz zalimina Allah yana sane da kafirai azzalumai ba za su yi ba akwai mai kama da wannan suratul bakara kul in kanat in kanat in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqina wa lan yatamannawhu abada bima qaddamat aydihim wallahu alimun biz zalimin wa lan yatamannawhu nan wa la yatamannawhu can wa lan yatamannawhu har duniya ta tsare ba za su burata ba wannan kuma wala ya tamannau ba za su yi wannan burin ba a lokacin da annabi ke masa magana ba su yi ba kuma a lokacin da ya masa magana kuma har yau ba za su yi ba shi yasa za ka ga Allah ya ce sun fi kowa bala'in kwaɗayin rayuwa ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana dayan suna burin wai a raya shi shekara dubu wa ma huwa bi muzahzihi min al'azab ba zai tsiratar da shi daga azaba ba Allah ya ce kul innal mautal ladhi tafirruna min قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Allah yake kul innal mauta alladhi tafirruna minhu lalle mutuwan nan da kuke gudun ma fa innahu mulaqikum to lalle mutuwan za ka haɗu da ku wannan kalan zancen shi kanshi yana da firgitarwa saboda maganganun mu na yau da kullun sai a ce alhajin nan da yake bin ka bashi to zai haɗu da kai ya ce zai haɗu da kai to kulli innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum kaga da kace alhajin nan da ke da ke binka zai hade da kai ya ta a ce alhajin nan da ke binka bashi ya ce zaka hade da shi ah tunda ya ce zaka hade da shi ne to ba zaka hade da shi ba kenan saboda haduwar nan hannunka ne duk sai ka gama nazarta inda yake zuwa ka canza masallacin juma'a da yake juma'a ka canza inda yake tarawihi ka canza inda yake khamsu salawat ka canza inda yake sayayya to amma matsalar ita mutuwa ba kai ne za ka haɗu da ita ba ita take neman ka in lokaci kuma za ta ga mutum wata na annabi suleiman yana zaune suna tattaunawa da sahabban shi sai mala'ikan mutuwa ya zo majalisar sai ta kallon wani mutum sai da ya tafi sai mutumin ya yake sai mutane ke tambayar shi ya rabi Allah wane ne wannan ya ce wannan mala'ikan mutuwa ne sai wancan mutum ya tsaro sai ce ya nabi Allah na ga to yana ta kallo na ne ce ah to ban san me ke faruwa ai da kai magana sai a tambaye shi me ke faruwa il il ila an taya ne kuma ta kaya ko ciniki ya fara sai ya ce to yanzu me kake so ya ce to ni dai na tsorata gaskiya ranka ya dade ka sa wani aljani ya kai ni India daga yankin gabas ta tsakiya a kai shi India kawai aiko sai aka kira aljani cikin ɗan saka kawai sai aka aje shi a wani wuri a India shi kuma mala'ikan mutuwa ya zo wucewa ne ya biyo su gaisa ashe daga nan a kundin shi an nuna mashi akwai ran wani mutum da zai karba kuma an bashi profatin mutumin da siffar shi da komai yana ta mamaki ne wannan mutumin shi ne a kundina wanda zan karba a indiya ne kawo shi kuma ga turayen saka kama mala'ika ne ko shakku bai yi ba suna gama gaisa ya wuce ana ajiye mutumin lokaci na cikin mala'ika ya karɓa ran ya juya kai wannan ya rishin za'a ya hau jirgin ba ya hau aljani bi fuki aljani mai tsada da ya san dawon garin sai zaman shi a nan sai zai ta nema na a da mutuwa ke nan kul innal mawtal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi daga ne aka dauki rayukan ku sai a mayar da ku zuwa ga masanin gaibi wa shahada da masanin bayyane fa yunabbi'ukum sai ba ku labari bima kuntum ta'malun da abinda kuka aikata fa yujazikum bihi sai ya saka muku lamma bayyana anna zullal yahudi fi fi tarkil amal ko fi tarkil amal yayin da Allah ya bayyana mana cewa kaskancin da yahuda suka tsinci kansu a ciki ya faru ne saboda barin aiki da suka bi ma unzila ilayhim da aiki da abinda aka saukar musu min alkitabi na littafin at-taura wa hummiluhu abinda aka dora musu shi wa lam yahmiluhu bas dauke shi ba nabbahal muslimina bin nidai sai Allah ya ankarar da musulmi da wani irin kira wa amarahum bil amal kuma ya umurce su da su yi aiki wa min zalika ahmiyatu salati yawmal juma'a daga ciki akwai muhimmancin sallar juma'a بسم الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ya zo da matsalar sallar juma'a da kuma kiran sallah kiran sallah kala biyu muke da shi ko dai kiran sallar juma'a ko kuma kiran sallah a kamsu salawat kiran sallar kamsu salawat shine wanda Allah ya ishara da shi a cikin suratul ma'ida wa idza nadaytum ila salati tafaduha huzwa wa la'iba zalika bi annahum qaumun la yaqilu wannan na sallar juma'a shine ana ya ku waɗanda suka yi imani idan nudiya lissalati min yawmil juma'a idan aka kira sallah a ranar juma'a ana cewa al-jumu'atu da zammar mimun ko al-jumu'atu da daura mimun inna ma summiya yawmal jumu'a an kira ta ranar juma'a ne lijtima'in nasi fihi lis-salat saboda taruwar mutane don yin sallah a cikin ta wa kanat al-arabu tusammiha al-uruba larabawa a jahiliya suna ce ma ranar juma'a ranar uruba wa qila min ala babihi لبيان التبعيد إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من تن أكتي تازو ده معنى التبعيد إذا نودي أي حين نودي وكما أتي تازو ني دومين تي بياني من يوم الجمعة هو عيد المسلمين الأسبوعي ranar juma'a ita ce idin musulmi na mako wa afdalul ayyami yawmu arfa thumma yawmu nisfi sha'ban thumma juma'a mafificin ranaku sune ranakun arfa da ranar nisfu sha'aban da kuma ranar juma'a wannan nisfu sha'aban nan hadisan ba su tabbata ba shi yasa malamai kekerke suka ce ba a yi sabani ba kusan a tsakanin malamai tsakanin wai da ranar juma'a da ranar idi wani ya falala kusan dukkan malamai ba sabani cewa ranar juma'a ta fi ranar idi falala da ka rasa juma'a gara ka rasa idi inda malamai suka yi sabani shine wai da ranar arfa da ranar juma'a wai wanda yake falala nan ne kawai ake sabani wasu malaman suka ce gaskiya ranar arfa ta fi falala wasu suka ce duk da haka suna nan a cewa juma'a ta fi falala amma lailatul nisfi min sha'ban sai hadisai malamai sun yi maganganu so so da da yawa akan su wallailu afdalu minan nahari saboda wai dare ya fi yini falala kultu malam yace fadlul yaumi la fadlul amali falala kana zuwa wani lokaci saboda yini ne ba wai saboda aikin da ake neman a aikata a ciki bane kuma ba za a yi haka ba illa bi nafsin min ash-shari'i sai an samu nafsi na shari'a shine zai iya tabbatar da falala ko rashin falala fa huzuru salati juma'a halartar sallar juma'a fardu ainin farilla ce ta aini da man wajaban alaihi juma'a ga wanda juma'a ta wajaba gare shi shi yasa Allah ce fas'au ila zikrillah idan aka kira sallar juma'a ku gaggawa ku tafi zuwa ga ambatan Allah ita ce wannan sallar juma'a wa zarul bai'a ku bar shi ne wannan ya nuna kenan tun da safe zaka iya wanka ka tafi kasuwarka lokacin juma'a nayi wa zarul bai'a was'au ila zikrillah kai rufe shagonka ka tafi wajen ambatan Allah in ka gama sallar juma'a kuma ka iya dawowa wajen kasuwancinka ai uturku uqudahu ash-shamil ku aje maganar kullu ciniki da zaran liman ya hau minbari likulli amalin likulli amalin ghairi amalin sala ku bar kowane aiki in ba aikin sallah ba zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine mafi alkhairi a gare ku in dai kun sani innahu khairun fa'alu in kun san cewa yin juma'a alkhairi ne kun fahimci haka to kada ka bari juma'a ta rika wuce ka التي فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا قضيت الصلاة إذا أنكمل سلر جمعة فانتشروا في الأرض ku baza a cikin ƙasa wannan amru ibaha umarni ne na halatti in aka gama sallar juma'a in ka ga dama ka koma kasuwa in ka ga dama ka koma fadamar ka ko lambun ka ko gonar ka in ka ga dama ka wuce gida ka je ka kwanta duk wanda ka zaba ya rage naka dai amru ne na ibaha amma sai Allah bai zabi ya ce to in an gama ku tafi gida ku kwanta ba don wasu za su yi mummunar fahimta sai ya ce fantashiru fil ku yaɗu a cikin ƙasa wabtagu min fadlillah udlubu rizqa min fadlillah ku je ku nemi arziki daga falalar Allah litijarati da litijarati ga yin kasuwanci wa tasarrufu fi hawaijikum ku je ku kai ku komo don samun biyan bukatu nan gama juma'a za ka yi tafiya neman biyan bashi ko neman cin bashi ma ko ka je kai aikin da bayan za a biya ba gobe ba hada huwa al-farqu bainal islami wa ghairihi wannan shine bambancin da ke tsakanin musulunci da wani shi islamu shi musulunci jama'ar duniya wal akhirah ya tattara duniya da lahira fasara hukumuhuma fi shar'i wahidun ko wahidan sai hukuncin su ya zama guda daya a shari'a fa kullu amalin fil islami kowane aiki da muke yi a musulunci ala muktazar shari'ati wanda ya dace da shari'a ibadatun ibada ce muke yi fala usalata fil islami dan haka babu wani hutun ranar juma'a a musulunci illa bi qadarin ragabati wal haja sai dai gwargwadon yadda ake da bukata ko sha'awar ayi haka amma ba musulunci bane yace dole a huta juma'a amma ya halatta ku ku haɗu ku ce za ku rika hutu juma'a kamar yadda ake a makarantunmu na islamiyoyi ko kamar yadda ake a makarantunmu na zaure da makarantun allo za ga ba a karatu ranar alhamis da ranar juma'a ranar asabar ita ce ranar farkon mako a yi karatu asabar a yi lahadi litini talata laraba an kammala alhamis da juma'a kuma in makarantar allo ce a ce to aje a yi wanki aje a ɗibo malar ruwa aje a wu itace aje a wu kaza a wu kaza to in kuka zaɓi ku yi haka to shi ma kuma ya halatta amma ba za a zo a ce dole ga ranar da za a zaɓa ta juma'a ta zama ita ce ta hutu ba فالمسلم شي مسلمي كل عمله اذا عمله بمقتضى الشريعه فهي عباده ko fa huwa ibada musulmi da aikin da ya aikata in dai yayi shi bisa tsarin shari'a wannan aikin da yayi ibada ne walidalika qala Allah ta'ala saboda haka Allah madaukin sarki yace wazkurullaha zikran kaseera ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun in kuka yi haka za ku rabauta tafuzuna fi jami'i amalikum za ku rabauta a gaba ɗayan ayyukanku to da haka in an gama sallar juma'a to sai mutum ya fita ya tafi inda yake ga zai iya neman arziki ko koma gida ya huta in kuma daga masallaci mutum zai wuce wani wuri inda yanayi zaka iya kaɗan jira ka gama tasbihi mutane su dan ragu sai ka canza wuri daga inda kai sallar juma'a sai kuma kai raka'a biyu ibnu ba da ke cewa wannan canza wurin yana da wata fa'ida wadda daga a zamanan can nan muka same ta lokacin sahabbai ba ta saboda yan shi'a wani wayo suke in kai sallah kuma dan shi'a bai sallama kwani sallama ba sai za ga dai kamar ya dan karkada kura haka ba sallama yi ba sai dan zauna jim sai ya miƙe sai karuwar ka a biyu a zahar kenan to mu shi aka ce kai ka dan dauki lokaci kai tasbihi kai zikirori sannan sai ka canza wuri in ma da wani a kusa ku iya magana muka dan gaisa to sai na zo ina zuwa sai ka koma gefe sai kai raka'a biyu wannan raka'a biyu tana da daraja nafila ce ratiba nan ne mahallinta in baka iya yin ta anan bai ka koma gida kuma zaka iya yi koda a gida ne dan mutum dai ya samu ya habaka taska ko ma'ajiyar ladar shi musamman ta salloli na nafila dan su ne za su kai dauki ga sallolin farilla kamar yadda yake sananne to lura da ainihin lokaci sai mu dakata nan mun dan jane da da gobe za mu karkare kuma za mu rufe in mun karkar dan abin da ya rage za mu dan fadakar da juna akan abin da ya shafi zakar da kai da kuma sallar idi daga nan yaso sai mu rufe Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallah wa alaikum assalam wa alaikum assalam eh shi ma zai kawo kara ba? eh shi ma zai gansu sai dai su yadda ake karɓar rayukan tun da ba mukallafai ba ne ba irin namu ba ne amma kuma mala'ikan mutuwan shi ne yake karɓar rayukansu gaba ɗaya bul ya tawaffa kun malakul mautin lalai wuke da biku haka zai zo ya karɓa amma su babu takalifanci a kansu ba ruwaito za a yi za su fuskanci wahala da abin da ake ce masa karatul mauti ba saboda ba dora musu wani abu na shari'a ba har a ce ba su yi ba bal duk abin da Allah dora mu tsuntsaye dabbobi da sauran halittun da ba mutum da mutum ba sun aikata wa alaikum assalam kace wala dangane da sallar ruwa da sallar eh wannan shine gaskiya a amali da idan sallar ta fado ranar juma'a eh idan ka so kana jin bayan kayan to ina gobe za mu dan yi magana akan wannan din insha Allah insha Allah za mu dan yi magana akai da ban so ma in ce koi ban koi ne babu bantan abin amma gobe za mu dan yi tsokaci a ta dai sai mu ji malamai da irin matsayin da suka yi a kai na eh akwai yajuje da majujin halittu ne kuma ƴaƴan adamu ne kuma annabi ya mana bayani in sun shigo ga abin da zai faru ai da sun shigo da an sun shanye ruwan duniya wannan yakin na gaba tsakiya ma ba wanda za a yi shi yana wurin kowa tsoron su yake sun ninnin kamu yawa kuma cin mutane suke yi sannan dajjal kuma ga yadda aka faɗi yadda zai fito da yadda zai fito da yadda za a takaya da annabi isa da sauransu yana sai dajjal ya fito tuntune na annabi isa kuma annabi isa shi zai kashe shi to da haka dai akwai alamomi na tasar kiyama da yawa kusan duka kananan nan sun bayyana amma manyan alamun har yanzu ba da ta bayyana manyan da sun fara faruwa kila a cikin kwana biyu uku guda uku hudu biyar su bayyana nan da nan su gama na da kan da shi kenan wa alaikum assalam na za mu yi maganin shi gobe insha Allah eh me kake so ka ce eh zai iya zai iya za mu maganin shi gobe madadin ka sa sa'i ba ka da shi ko aranya baka samu ba za ka yi auna da tiya in dai ba ka yi da niyyar wulakanci ba ne ka ce me ba tiya ba ce auna musu su ne su suke da bukatar shi kai irin wannan ne sai ka dawo ka auna gobe za mu yi bayanin abubuwan da ake auna da shi ko da ba sa'in akwai hanyoyin da ake bi ka yi amfani da shi ka auna na kowa to Allah ya san wa alaikum assalam eh eh eh sai ya rasu eh shi shine direba a yana tambayar wasu kaman mutum ya ɗauki wani a motar shi yake tuka motar sun yi wata tafiya sai aka samu haɗari sai shi wannan da suke tare abokin nasu kenan abokin direba sai ya rasu ya maganar kafara matukar shi direban bai sakaci wajen kula da motar ba ba kafara ma akan shi ba kuma diya amma idan ya san akwai tayar da ke da bukatuwar a gyara bai gyara ba akwai ruwan birki da ya kamata a juye bai yi ba kuma yana jibbanci ya ki tsayawa yayi da sauran ire-iren waɗannan kurakuran to shine zai biya diyar wancan ta wajen haƙƙin ƴan uwa sannan zai biya zai yi azumi na kafara ko ya nemo bawa yanda Allah ya